أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna daɗa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin iyawarsa da ikonsa da fadalarsa da yassarewarsa da yardarsa ya sake dawowa da mu a wannan wuri mai albarka a wannan farfajiya domin tunatar da kawunan mu da sauran jama'ar mu ta musulmi gaba ɗaya shine gyara kayayyakinmu na tafiyarmu zuwa lahira gyara ayyuka kenan muna fatar allah tabaraka wata'ala ya taimake mu allah ya muna muwafaka akan daidai allah ya ture mu ga abin da ba daidai ba kare ba mu ikon tuna shi balle aikata shi albarkan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha allah yau ma kamar kullum karatunmu zai dora ne a inda muka ajiye a satin da ya shige muna cikin karatun dai littafin alkaba'ir wato muna cikin uh, kabira na talatin da uku shine haramcin sifantuwar maza da irin ɗabi'un maza da kuma haramci ko hani wanda aka yi na sifantuwar maza ga ɗabi'o'in maza uh, maza ga ɗabi'o'in mata wato wurin magana ko kuma aikatawa ƙaunar wasila muna fatar allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara saita mu a daidai laifukan da muka yi da wanda muke yi kuma da wanda za mu yi nan gaba allah tabaraka wa ta'ala ya yafi muna da mu da magabatanmu gaba ɗaya da kuma waɗanda za su zo a baya sauran mutan kirki a karatunmu zai tashi inda muka ajiye ɗin a satin da ya wuce bismillahir rahmanir rahim wa annafiyin qal kana ibn umara wa abdullahi bin wa abdullahi ibn amri inda zubairi bin abdul muttalib إذ أقبلت امرأة تسوق غنما متنكبة قوسا فقال عبد الله بن عمر أرجل أنت أم امرأة فقالت امرأة فالتفت إلى ابن عمرو فقال إن الله تعالى لعن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهون من الرجال بالنساء wannan magana an nafi'in ne daga nafiyau ƙala ya ce kana ibnu umara kana ibnu amri ɗan amru ya zamo kana ibnu umara wa abdullahi bin umar wa abdullahi bin amr inda zubair kana ibnu umara ibnu umar ya zamo wa abdullah da abdullah ibnu amr dan amr suna tare inda zubair bin abdulmuttalib wurin zubair na abdulmuttalib dan wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kamar yana yiwa sun ziyarce shi ne shi ibnu umar da kuma abdullahi bin amr sun zo wurin zubair kenan suna wurinsa zubair dan abdulmuttalib dan uwan annabi kenan iz aqbalat imra'atun sai wata mata sai suka ga ta dinfaro ta suku ganaman tana kora dabbobinta ta yi za ta je kiwo ne ko kuwa ta dawo daga kiyon ko kuwa za ta kora su ne zuwa wani wuri wani mashekari ko kuma canjin wuri ita dai tana kora dabbobinta ganaman uh, mutanakki batan ƙausan ta rataya baka wato kamar ta yi irin yadda makiyaya suke yi da sanda sukan aza sanda a kafaɗinsu mai kiwo yakan aza sanda a kafaɗarsa ita sanda a wurin wato makiyayi tana da amfani kasan lokacin da allah yi magana da annabi musa alaihissalam da ya ce masa lokacin da ya munajaci da shi a farko ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra Allah tambayi annabi Musa me hannunka can farko an ce masa ya cire takalma ya cire kuma yana son su to sai yana son sandan nan sai ji Allah ya ce masa me hannunka kuma to kamar annabi Musa yana gudun kar ya yi wani bai faɗi ma'arib na sandarsa ba kila yana tunanin ko za a ce ya ajiye sandar ita ma kamar da aka ce ya ajiye takalmansa sai ce a'a sanda ta ce sai ya faɗi amfanin da take masa kila tunaninsa ko kar ita ma a ce ya ajiye sai ce hiya a sa ya ai sanda ta ce ko Allah ya san sandarsa ce ba ta wani ba ce atawakkau hiya asa atawakkau alaiha ina dan rika ta hakan nan idan ina kiyo wa hushi biha ala ganami kuma ina dan kakkabowa dabbobi na ganyaye na itace dan su ci waliya fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatu da yawa wanda nake yi da su bayan wannan Allah ce to ko dai haka ne alƙiya ya Musa din na ji bayanin kama duka yadda ita ne to wannan ba wannan wadi muke ba amfanin dai sanda dama makiyaya suna amfani da sanda a wurin kiwo tana da amfani a gunsu kamar daga san rikata yana daga cikin ɗabi'ar annabawa yana da kyawun mutane su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'i ba wai don faɗa ba a rikata sunna ne kawai ta annabi sallallahu alaihi wasallam To, tana riƙe da sandar, ta aza ta a kafaɗunta, ta aza hannayenta, ta ɗan jingina hannayenta a kan sandar. Yadda ka san dai maki yaya wanda ya san maki mai kiwo yana yi a daji wurin kiwo da sandarsa, to haka take ita da matar da sandarsa haka. Faƙala Abdullahi bin Umar, sai Abdullahi ɗan Umar sai ce, "Ah, wacce wace irin mata ce kai?" a rajulun anti am, am, am imratun shinke mace ce namiji ce ke ko mace wato nan an nunar kamar ya tambaye ta ne amma ya san ita mace ce saboda anti ya ce mata saboda suturanta na mata ne kasan sutura na mata daban na maza daban tafiya ma irin ta mata daban irin na maza daban to amma wai abin da ya na ana so a nunar muna abin da ya sifantar da ita zama kamar sifar maza sandar da ta rataya a kafaɗa kuma irin wannan aikin aikin maza ne sai ce mata shinke namiji ce ko mace wato ana nura kenan rataye sandar da ta yi to ɗabi'ar maza ce amma suturanta suturan mata ce suturar ta nuna cewa mace ce to yana yiwa kenan macen ce namijin ne amma ya sa suturar mata ko kuwa a macen ce amma sai ta yi ɗabi'a ta maza wace irin ɗabi'a maza shine rataye sanda a kafaɗa to wannan ya ɗauki ibnu umar yana so ya tsoratar da mata su daina kokkoyar ɗabi'ar maza shin ke namiji ce ko mace faƙalar ta ce a'a ranka ya daɗe imra'atun aini mace ce faltafata ila ila ibnu ila faltafata ila ibni amr sai ya juya ya kalli ibnu amr faqal sai ce masa inna allah ta'ala la'ala inna allah ta'ala la'ana ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa sallam almutashabbihati minan nisa'i birrijal wal mutashabbihuna minar rijali bin nisa' sai shi uh, shi abdullahi bin umar kenan da ya kalli uh, ya kalli ibnu amr sai ce kaga wani ɗabi'a da macen nan ta yi fa mace ce fa ba namiji ba ce amma ka sani fa ta yi laifi dan inna allaha ta'ala allah ta'ala la'ana yayi la'ana la'anar kuma an ji ta ne ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kenan Allah ya la'anci ba shi annabi ya la'anar ba kenan a shi annabi ya yi hikaya ne na abin da aikin da Allah ya yi ya ce annabi ya ce Allah ya la'anci almutashabbihati minan nisa'i bin rijali masu sifantuwa da mata daga cikin maza wato ɗan daudu kenan duk mutumin da ya mai da kansa ɗan daudu yana ɗabi'antuwa da ɗabi'ar mata to wannan kan almutashabbihati min rijali bin nisa'i mata da suke sifantuwa da maza Allah ya la'anci matan da suke sifantuwa da maza kaga wannan mata kan mace ce ibnu umar yana so ya gaya ba ya wannan yana so ya gaya wa ibn amr ya ce kaga wannan mata ta yi ɗabi'ar maza fa allah ko ya la'anci dukkanin matan da ke irin ɗabi'ar maza ko la'anar ba nan ta tsaya ba wal mutashabbihuna min rijali bin nisa da kuma maza da suke ɗabi'antuwa da ɗabi'ar mata wannan muke ce masa ɗan daudu to amma ban san abin da hausa za ta bayar ba wa mace wadda take sifantuwa da sifar maza ko yar daudu za a ce mata to ban san wannan hausan ba dai amma lallai shi wanda namijin da ya sifantu da mata a ce masa ɗan daudu da kuma matar da ta sifantu da maza shi ne ba mu san yadda hausawa suke ba da wannan ma'anar ba to ala kulli halin dai karatu yana nunar muna kamar ƙara isbati ko tabbatar da karatun da muka yi a baya wannan sahabin annabi ne abdullahi bin umar shi ne yake gaya wa ibn amr cewa kaji abin da annabi ya faɗa wannan ɗabi'a ta ta ba ɗabi'a arziki ba ce allah ya la'ana akan wani matar da take ɗaukan ɗabi'an maza ta yi ko kuma Uh, namijin da yake ɗaukan ɗabi'ar mata ya yi ko magana ko aiki kowa da ya tsaya matsayinsa wa min al-af'ali lati tul'anu 'alayha al-mar'atu mala yaci gaba da bayani yace yana daga cikin uh, ayyuka allati tul'anu 'alayha al-mar'atu wanda ake la'antar mace da ita shine izharu zinati wadh-dhahabi wal-lu'li min tahti niqab yana daga cikin al'amurra wanda ake la'antar mace a kai shi ne izharu zina bayyana ƙawa wadzahabi wallu'ulu wadzahabi wallu'ulu da zahab da lu'ulu min tatin niqab ƙarƙashin wannan mayafin da ake sawa na fuska wanda mata suna sa niqab wato wani ɗan mayafi ne da mata suke sawa saboda ƙarin sutura rufe fuska saboda ba dole ba ne don an ce ita mace fuskar ta bata zama al'aura ba da tafukanta tafinta amma da za ta rufe su shi ma da ya fi to akwai wani ɗan yankin kyalle da suke sawa haka lafe-lafe wanda za ba da zabi kuma zai bayyanar da ah, jikinsu wa fuskansu a gani to amma suna sa shi ne saboda kariya amma bai hana su ga abin da yake gabansu ko abin da zai zo musu din to yana shi ne malin yi bayani ya ce yana daga cikin abubuwan da suke da illa kamar bayyana abubuwan da idan mace tana yi ta shiga cikin wannan la'ana shine bayyana kawa a cikin wannan niqab niqab din ta sa niqab din to amma a can ta sa ko yan kunne na zinariya ko azurfa ko wani abin da ya kama da wannan saboda nuna wa maza ƙawanta to kaga duk da ta rufe fuska to amma ne fuskar ta yi saboda shi wannan niqab din hikan dan ai zai bayyana abin to shi ma ya zama bayyana ƙawa to ya za ka ce kenan da niƙabinta ta sa azurfa yan kunne ko lu'ulu'i ya zama yan kunne kuma ta sa niƙab ta fito to ya za ka ga hukunci zai hau kan matar da ita bata sa niƙab ɗin ba amma ga yan kunnen tasa ta fito da su ballai mata ɗaukara irin wanda suke yi dinnan saboda ka zaɓi da muka da a baya mace sai ta haɗa da ƙawa take cika to wata za ta ɗauki ƙawa ta yi kara ta shafa waye ta shafa waye ta shafa menene sannan ta fito to a cikin niqab ma la'ana ta hau kan matar da ta yi irin wannan ta fito balle wadda ba niqab ɗin ta yi ta fito sai a mai da hankali Ah, wata tsayi biha bilmiski wal'ambar waɗibi idha kharajat kuma yana daga cikin abun da ayyuka wanda ake la'antuwar mace Allah ya kal ya la'anar Allah takan hau matar da takan sa turare ko na miski ko ambar ko dai wani irin kalan turare wannan miski da ambar turare ne ba wai ana yin shi kaɗai ba kowane irin kalan turare mai kamshi wanda mace ta sa ko ɗib mai wanda take shafa mai kamshi idan kharajan lokacin da za ta fitowa zuwa an- unguwa wani wuri ko da ofis ne to Allah lalace irin wannan mata Allah kiyaye wa lubsaha asibagati wal uzri wal hariri wal aqbiyati al qisar ma tatwil al thawbi wa tawsi'at al akmam wa tadwilha ila ghairi dhalika idha kharajat da kuma sa kyakkyawar sutura sibagat jam'i ne na rini to amma bi ma'ana abinda ake nufi kyakkyawar sutura sai ta zaɓi tsadaddiyar atamfa ko shadda ba wai sai wadda aka yi wa tiri ba ko fara ma saboda farin akwai wani mai sheƙi mai shainin wanda zai ɗauki hankalin mutane ko lesi ko irin abin da ya kama da wannan din wanda za su sa mai ƙyasƙyasniya ko da farin ne ko kuma a'a gairu zalik ba farin ba amma mai wani kala wanda za ta ɗauko duk dai mace ta fita tsadadde kyakkyawa ta ƙure a daka ta fito bi ma'ana sai da ta ƙure a daka ta s- ta- da wurin ɗaukar suturan da za ta fita to tana cikin la'anantuwar Allah tabaraka wa ta'ala to in ka duba kuma sai dai mu ce Allah ya mana gafara Allah ya ba mu ikon gyarawa mafi yawan mata sai ka ga suturorin suna kullewa ne a cikin koba cikin akwatu akwatin su sai biki ya tashi suke ɗaukowa su fita mijin su wani lokaci sai ya manta suna da wani kalan sutura amma in dai za a je biki to wannan kam za a kore a daka a fito amma a ɗakin miji ba za a sa ba wannan matar take da wannan tana cikin la'antuwar Allah tabaraka wa ta'ala irin sa irin wannan sutura ko harir ko kuma hulluna imatsatsi wanda za su matse kansu ko mayafin ne ko wanduna wanda za su matse jikinsu sifan jikinsu ya bayyana ma tatwili thawbi wa tawsi'atil akmam tare da ko sun sa sutura doguwa kaza ana son mata dai ta sa sutura ana so ma har suturan ma ta ja ƙasa ba komai na mace amma shi na namiji in sutura sai ja ƙasa to wannan yayi haramci in dai yana sane yayi haramci amma in bai sane kamar saboda tsufa to wannan ayi musu afuwa saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to duk da an so su ta sa doguwar su sa doguwar amma ta matse jiki sai su zo su buɗa a kamam hannayen riga kasa ko wasu riguna da suke yanzu na 'yan birni wani lokaci ma idan suna bukin aure akwai suturorin da wasu tagunoni da ake sawa yanzu masu manyan hannaye na buki ne kawai bukin aure a amarya ko kuma ƙawayenta suke yi buɗe hannu to wannan wannan buɗe hannun da ake yi riga a buɗe hannunta da yawa ai sifa ne na suturan maza su suke buɗawa har akwai wani mai littafi da ya ce ya kamata malamai su manyan riguna su buɗe hannun riga su yayyawa ya ce Allah ya stakhafa bil ilm kama abu ne na sifa da na ɗaukaka ga maza kaga sifan maza ce wannan na takaici kaga sifan maza ce to bai kamata mace ta yi hakan ba ita kuma katta matse shi sosai yanda alamun jikinta zai bayana ba a yi Allah ta'ala kiyaye mu wa kullu zalik duka yin wannan mina tabarruji yana jikin ɗabi'a ko fita allati yamqutu Allahu alaihi wadda Allah yake azaba akan ta dama Allah ya magana can wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula kasu dinga fita irin dressing shine tabarruj irin fita ta dressing din da mutan dauri kamin musulunci ya zo irin wanda suke din na bayyana kawa da suke yi din nan duka allazi muqutu Allahu alaihi wanda Allah yana azaba akai wai muqutu fa'iluhu fi dunya wal akhirah kuma mai irin wannan aiki zai haɗu fushin Allah duniya da lahira Allah kiyaye wa hadhihi al af'al allati qad galabat ala aktsari nas kuma in ka kula waɗannan ayyuka sun yawa ga mafi yawan mutane yanzu mafi aksarin nisa'i mafi yawan mata haka suke suna bayyana kawansu in za su fita amma suna ɓoye kawa a cikin gidajen mazansu wata sai miji ma ya magana sannan za ta yi wanka wata in kaga ta ɗau wanka ta sa turare fita za ta yi har akwai waɗanda ma in a ga sun yi wanka ce to ko za a je wani wuri ne eh za mu je biki ko ta'aziyya ka san ta'aziyyar ma yanzu an mai da ita na kawa Allah ta'ala ya kiyaye mu shedan ya shiga cikin abubuwa da yawa sai ya kokari a gyara abin da yake halal ko ma sunna shedan sai ya shigo duka ya sassa ga ɗabi'unsa dan dai hiyake mu to shi yasa ake faɗa waɗannan abubuwa saboda duk yanda aka faɗa ɗin nan dai in wani dai bai gyara ba wani zai gyara insha Allah qala anhunna anhunna sallallahu qala anhunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa game da mata yace ittalatu ala nar na liƙa wuta lokacin da aka Isra'i da Mi'raji da shi sallallahu alaihi wa sallam fara'aitu yace sai naga aksara mafi yawan ahliha yan wuta annisa mata sun fi yawa Allah kiyaye mata sun fi yawa a cikin wuta annabi ce na shiga na iske mata sun fi yawa har aka tambaya sallallahu alaihi wasallam yace saboda ya kafuna al-ashir shi yasa faqala sallallahu alaihi wasallam ma taraktu bari fitnatan hiya adarru ala rijali min an-nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya na ban bar wani fitina ba wanda yafi cutarwa maza wanda ya kai wa mata saboda haka hannu na kam nana ta faɗar cewa abu biyu duk wanda aka jarabe su da su ya samu ya taki a wannan zamani inda musulmi ne to karin da Allah waliyan Allah ne shine mata kuɗi aka jarabe shi da su kuma ya tsaya a ƙa'idan yanda shari'a ta tsaya bai tsallake iyaka ba bai taɓa su ba wato inda ce kuɗi bai taɓa bai shiga haram ba mata kuma an san yadda hulɗar su za ta kasance aka jare mutum da su ko karantar da su irin masu karantar waɗin nan ko ɗan kasuwa ko malami mai wa'azi irau iran mu din nan ka mata sukan dinga kawo fatawa wata mata kissa take kawowa haka da yawan suke ta tafiya to duk wanda Allah jaraba da su din sannan ya tsallake bai fada haramun ba to inda musulmi ne to ka rantse da Allah waliyi ne fa nas'alullah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an yaqina kiyaye mu ga fitnatahunna fitinan su ko sharrin su wa an yuslihahunna ya gyara su wannan mata takin namu wa iyana mu ma Allah ya gyara mu bi mannihi wa karmihi saboda baiwarsa da karimcinsa subhanahu wataala Allah ya muna haka alhamdulillah Allah tabaraka ta'ala ya muna gafara Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imani mu da mutuncin mu albarka annabi abinda muka karanta daidai a cikin wannan program din Allah ya karba muna ya ba mu ladansa kuma kan ladan ya lalace wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana ya ganar da mu kuskuren mu ya gyarawa sannan Allah ya shafe kuskuren ga kunnuwa da kuma zukatan masu sauraro ko yaushe albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da gamawa lafiya da kwanciyar hankali a kasan mu musamman wannan arewaci na muna roƙon Allah tabaraka wata'ala idan muna da natsuwa da kwanciyar hankali na zaman lafiya da walwala fiye da yadda muka saba a da Allah ya dawo mana da alheran da suka kuce mana barka annabi sallama kuma Allah ya ƙara mana alheran da kwanciyar hankali duka Allah ya ƙara mana su wannan tashin hankali da ke damu Allah muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana shi Allah ya yi mana shi Allah zan da mu lafiya zan da kasan mu lafiya masu mulkin kasan mu Allah ƙara saita mana su a daidai ka ture mana su ga abin da ba daidai ba tuna shi da kuma aikata shi albarka annabi ka ba su mashawarta na kirki kuma Allah ya mana hakan albarka annabi Allah biya bukatu mu Allah biya bukatu waɗanda suke neman musu addu'a Allah ya ji kanmu Allah ya mana gafara iyayen mu musulmi duka Allah ya musu gafara maluman mu Allah ya musu gafara ya saka musu da alkhairi da su da iyayen mu duka Allah ya kara musu karama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم